أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين والصحابة الأكرمين والتابعين تابعيهم ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا نسأل علما نافعا وارزقنا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله yan uwa masu barkanmu da haduwa a wannan lokacin da albarka wanda muka zauna da mu gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma allah amfanar da mu da abin da za mu karanta kuma allah allah sa abin da za mu karanta ya amfani mu wannan shine zaman mu na goma sha takwas a tafsirin bana kuma yau muna sha shida ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira daidai da ashirin da takwas ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya a karatunmu na jiya mun tsaya ne akan aya ta ɗari da tamanin da tara a cikin suratu ali imran yanzu kuma insha Allah daga nan za mu dora zuwa abin da ya sauka Allah rahmar da su أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في السماوات والأرض واختلاف الليل والنهير لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتوكلون فيه كل السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار وقد قضيتها وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان على جنوب أنفسنا وآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحمهم في الارض ارحمكم في السماء انسكم رحمكم الله a cikin wannan aya mai girma Allah madaukakin sarki ya fara da cewa inna fi farki walillahi mulku samawati wal ard lalle mulkin sammai da kasai gaba daya na Allah wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a bisa dukkanin komai cikin abin da Allah ke da iko a kansa akwai azabtar da waɗannan kafiran da kuma tseratar da mu'minai daga azabarsa sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce inna fi khalqis samawati wal ard hakika a cikin halittar samai da kasai da kuma abin da ubangiji ya sa ya sanya a cikin su na abubuwan ban mamaki waktilafin laili wannan haɗu kuma sassaɓawan dare da rana wato kasancewar yadda dare ke shiga cikin rana kuma yadda rana ke shiga cikin dare wani lokacin dare ya ƙaru a kan rana wani lokacin ma rana ta ƙaru a kan dare cikin duk waɗannan na aya ce wato akwai ababen lura masu nusarwa zuwa al'udurar allah subhanahu wa ta'ala amma gawa li'ulul alba mutum ubangiji gama abu ta hankula sababin saukar wannan ayar kamar yadda ruwaya ta zo daga ruwaya ta babu tabara ya nuna yace hadisa nan Hussein bin Ishaq التستري حدثنا يحيى الحماني حدثنا يعقوب الأمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ruwayar da sun lafi ɗan abbas allah ya ƙara masa yadda ya ce lallai ƙwarai shawa sun zo wajen wato yahudawa da suka ce musu bima ja a kun musa da mai annabi musa ya zo muku alu a sahu wa ya dubu bai ba ya ce ya zama suka ce ya zama daga wato sandansa da kuma hannun nasa mai haske lin nazirina ga masu kallo sannan sai suka je wa nasara suka tambaye su kuma ko ko da me annabi isa ya zo muku suka ce kana yubirul akmaha wal abasa wa yuhyi mauta ya kasance yana warkar da makafi makafi da kutare sannan kuma yana raya makafi da izinin Allah to shi ke nan ƙurai sha suka dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce masa ud'u lana rabbaka an yaj'ala lana safa zahaban ka roƙa mana ubangijin ka ya sanya mana dutsen safa ya zama zinari shi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rubuta ubangiji to da ka danta kike wannan ayatu sauka ubangiji yake cewa inna fi khalqi samawati wal ardi hakika cikin halittar samai da kasai wa ikhtilafil layli wan nahari da kuma halittar samai a wato da kuma sassaƙawan dare da rana da ayatun da ulul albab wato akwai abin lura ga ma'abota hankula za su kai tunani a cikin wannan wannan malamai suka ce to kuma wannan wannan asbabun da sun abu yana da rikitarwa saboda ita kanta wannan ayar madaniya ce tambayar su kuma cewa ya zama abai da dutsen safa ya zama zinari aya garin makka a kai wallahu a'lam ma'anar ayar Allah mana zai kirki da yake inda su rubuta samawati al'ai wato yanayin ɗaukakuwar sama da kuma yalwar sassa irin yarwarta ne da Allah ya yi ta da kuma yadda ubangiji ya halicci wato ƙasa da duwatsun da ke cikinta da bishiyoyi da kuma halittun da ubangiji ya sanya a ban ƙasa ɗin wasu a cikin ruwa wasu a kan doron ƙasa wasu a kan duwatsu suke rayuwa wasu kuma a kan bishiyoyi wasu suna tafiya da ƙafa biyu wasu da ƙafa hudu wasu kuma ma babu ƙafafun a jikinsu wasu kuma da fuskace suke tafiya da duk wannan yana daga cikin abin lura ɗin da hakika akwai abin lura da duk mai hankali ta saba wani dare da rana kuma shi ma wannan mun riga mun faɗi shi da farko to daga cikin malamai abu suleiman addara ne yake cewa inni la akul min manzili ma ya qaw basri ala shay'in illa ra'aytu lillahi alayhi fihi ni'ma yace hakika na kan fito daga cikin gidana babu wani abu da ido na zai sauka a kai kwace sai na ga akwai wata ni'ima da Allah ya ajiye mu a cikin wannan abu wani fihi ibra kuma sai naga akwai wani abin lura da ubangiji ya sanya gare ni a cikin shi wannan ibn abu dunya ne ya rawaito wannan cikin kitabu tawakkulu da itibar haka nan an rawaito daga imam hasan al-basri yana cewa tafakkuru sa'atin khairun min qiyam laylatin wato tafakkuri na lokaci guda mutum ya zauna ya lura da irin halittun Allah na san mai da kasai mutum tunani a cikin wannan tunanin ya fi ya faɗi ibadar dare guda fudail bin iyad shi kuma yace ya ruwaito daga al-hasan al-basri yana cewa al-fikratu mir'atu turika hasanatik wa sayyi'atik yace shi wannan tunanin cikin halittar sammai da ƙarfi abin da kamar matubi ne wanda zai nuna maka wato ayyukan ka na alheri da kuma na sharri to duk wannan dai abin lura da mutum al-babu gama abokan hankali wannan ayar wato malamai suka ce ta sauka ne bayan ayoyin zurfin bakara wato bayan ayoyi takwas na zurfin bakara wannan kuma ayoyi ne guda uku wanda a cikin su ubangiji ya tattaro wancan ayoyi takwas na zurfin bakara hakika duk wanda ya yi tafakkuri cikin halittar sammai da ƙarfi wanda ya tafakkuri cikin halittar sammai da ƙarfi kuma saba gari da rana zai gane kudurar Allah subhanahu wa ta'ala a da ma kika an samu da yawa daga cikin sayan musamman ma geology da sauran dai masana wato abin da ya shafi harkar tsirrai da duwatsu da sauran su da yawa suka musulunta bayan sun je sun sun zura ga ilimin sun sun tsare binciken sai su ga abin da suka binciko din na shekara da shekaru da suka yi suna bincike sai zo su ga kuma gashi nan a cikin alkur'ani dama Allah ya riga ya kaɗe shi kamar misali wani theologist wani bature ne ya zauna a kasar misira bayan ya yi shekara da shekaru yana bincike ya gano wani abu game da duwatsu sai kuma da ya zo yana gaya yana faɗa a wani kusa wani malamin shi su ai mu wannan ubangiji ya riga ya gaya mana na cikin alƙur'ani shine can da ubangiji ke cewa wa min al-jibali jidatun bidu wa hum muktarifun wa hum kadhalik inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama to dalilin ma mutum da suke da shi wannan tsari eh kwarai da kwarai da kuma an samu da yawa daga cikin ibrayo da sun musulunta ta dalilin wato karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ayat alqur'ani da ubangiji ke cewa da karfan sanan insana min sulaiman mutum to har zuwa dai karshen ayat da ubangiji ke cewa tabarakallahu ahsan al-khaliq to ubangiji ya ce da ayatul qur'an albab wato ga abin lura ga masu hankali zuwa ne ba mu ta hankali ko wajen ubangiji sune waɗanda allazina yaskuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ra'atu wa ra'atu mubin suna waɗanda suke zikirin Allah suke suna Allah a tsaye suna ambatan shi a tsaye da kuma a zaune da kuma a kwanci a kan haƙuƙunansu waɗannan su ne ma buga hankali a wajen Allah waɗanda suke ambatan Allah a kowanne yanayi suke ciki ko a zaune ko a tsaye ko a kwanci ai a kowanne hali suke ciki sai na abdullahi dan abbas ya fasar da ayat cewa wato suna yin sallah a wannan yanayi akwai hadisi da sai na imran bin rufai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga maka kai sallah a tsaye in za ka yi ka ka sai a tsaye to kai ta a zaune in ka ka sai a zaune to kai ta a kwanci wa tafakkaru na fitar da samawa su masu wasu ke cikin gini a cikin halittar samurai da sassu domin wannan tunanin ya kai su ga fahimtar wato kudurar ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda shi ya halitta shi ya halitta dukkan halittar ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira cewa tafakkur sa'atin khairu min ibadati salat tafakkuri na sa'a guda ya fi ibadar shekara guda kamar yadda hadisi yana nan imam turkuri ya kawo shi tafsirin sa juzuki na kuma shafin ɗari uku da sha hudu sannan ya ce a tafakkuru khairun min al-ibada wato tafakkuri ya fi alkhairi ne da ba ibada domin ko ita ibada aiki ne na gabobi shi kuma tafakkuri aiki ne na zuciya domin cewa ita ibada wannan aiki ne daga bawa amma shi tafakkuri wannan kuma nufi ne na ubangiji da yake da fatar bawa ya aka kama shi cikin zuciyarsa za a hakika ana samun mutane da yawa wato lajin malamai masana Allah wanda su suna yin ibada su ta hanyar yin tafakkuri cikin halittun ubangiji ko kuma tafakkuri cikin zatin ubangiji suna yanke darare gaba ɗayan dare ba sallah suke ba ba za su zata ko da raka a guda bari dai kawai ibada su ita ce tafakkuri imamu shafi'i Allah ya karama yana daga cikin manyan salihan bayan Allah kamar da kokon imam abu hanifa a kasance yana yabo game da imamu shafi'i yana yawan yana yawan yana yawan faɗa alkhairi game da shi yana yawan faɗa darajojinsa shi kuma shi imam imam abu hanifa din yana da wata wasu suke tali har baiwa Allah wata rana imam abu hanifa ya shi ya kasance yana sallatar wato rabin dare sannan kuma ya bacci a rabin dare wata rana ya zo kusa ya kusa kusa da wasu jama'a sai ya ji mutanen suna magana suna tsakanin suna cewa kun ga wancan mutumin suna nuna shi abu hanifa bai san ba sun yana jin su ba a jakun dalci nan dare gaba ɗaya ke rayawa da ibada shi kuma ya san rabin daren ba yake daga nan sai shi imam abu hanifa abu hanifa ya ce Allah ya kuwa daga yau ne ne ba zan ƙara yin baccin rabin da nake yi ba zan ƙara yin dalila ba sai sai da yana cin kunyar Allah tun daga abin da aka faɗa cikin ya ban sa cewa yana rayu da gaba ɗaya hadi shi rabin da nan ba yake shi kenan wata rana imam shafi'i ya zo ba kusa gidan imam abu hanifa shi kenan sai shi imam abu hanifa ya ba shi wajen kwanciya aka kawo abinci ya ci abinci sosai shikenan akwai wata ya ta shi imam imam abu hanifa ita ne ni izinin baban ta za ta zo ta za ta zo ta za ta zo ta wani ɗaki wanda yake dab da ɗakin da aka tafi wannan bakon dan ta ga wace irin ibada yake da dare shikenan ta ta kwana a wannan ɗaki ta kwana cin amma shi kam tun da ya ci abinci ya zo ya kwanta shi kenan ban sake jin motsinsa ko yana sallah ko wani abu ba yayin da gari ya waye sai dai suke cewa babanta suke cewa wannan mutum da suke kai bansa ce ni ban ga wani abin ya gaba gaba da shi an kawo masa abinci ya cinye gaba daya an kawo masa abinci ya cinye kuma ga shi ya fara yana ta bacci kuma sannan ya zai sallaci sallar asuba ba tare da ya sake a nuna ba imamu shafi ya ji da ji cancanta sai ya yi dariya sannan sai ce ai yace mata ai ni ban yi bacci kuma ba ya kwana na yi ina tafakkuri cikin ayoyin ubangiji kuma a wannan daren sai da na fadda mas'aloli mas'ala mas'ala ta addini sai da sai da warware guda ɗari mas'ala mai suna mas'ala ta addini sai da na warware guda ɗari eh mas'alolin cikin daban da waɗanda da kake so daga hadisi a cikin wannan daren saboda haka kaga kwana ya yi kyanne shi ba da yi baccin ba shi sa abu da tsara da kare ba a lokacin da ya sallar isha'i da ya sai ci abinci da ya ce kuma da ya zo ya sallar asubai saboda haka bayan allah na gina haka na haka daga nan shi yasa za ka ga ko kafin abin sallallahu alaihi wasallam ba sa haddace aya har sai sun sun haddace aya wato ba ta haddace ta gaba da ita har sai sun yi aiki da ita wannan ayar sai sun yi tafakkuri sun gano hukunce hukunce da Allah ya ajiye a cikin wannan ayar da sauran abubuwa da na haka na ilimai da ke cikin ta har sai sun yi aiki da wannan sannan kuma sai su koma ci gaba da hadda wata aya wata rana wata jama'a da cikin safa a nan sallallahu alaihi wasallam sai shigo wajen da Aisha radiyallahu anha a cikin sahaba Abdullahi ibn Umar sai da suke sallama wajen da Aisha radiyallahu anha kirkan biye zuwa ne ne waɗannan sun su ce ai jama'a ne da mutum da abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mu akwai Abdullahi dan Umar ina da Aisha ce Abdullahi dan Umar miki gare ka miki gare ka baka yawan ziyartar mu sai yace mata ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zurjibbal tanzan hubba wai ka rika yin ziyara lokaci lokaci ba wai kullum kullum abin ka a waje ba ka rika ziyara lokaci lokaci saboda ƙarin soyayya tsakaninka da jama'a saboda in kullum kullum ana ganin ka da za a soka da kai in ji saboda haka sai ce sai ce mata walakin da ina min hada kullum ji ina min nas'alaki an ajab shay'in ra'aytihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai yace yare ne da wannan magana bar dai mun zo ne gari ki dan mutum zai ki an ajab shay'in game da mafi mamakin abin da kika gani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna faɗar wannan sai a gana da aisha zuwa da rana idan ta yana ta zuwa hawaye tana ta kuka sai da ce musu ai dukkan al'amarin da Allah su da wa yau kullum komai ma abin mamaki kowanne abu ma abin mamaki sai dai mafi ban mamaki daga al'amarin da wani daga shi ne yace wata wata rana ya shigo gari ne sun wani dare a wannan daren dama rana na kwana ranar jirgi na ne yace yayin da ya kusanto gari ne sai ya ya aisha yake min izini a wannan daren raya shi gaba ɗaya ibada ya ce kwarai ku ce wallahi wallahi na fi son na fi son kasance tare da kai na fi son kusanci da kai fiye da komai amma ba komai na maka izini to da ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya alulla sannan ya tashi ya ce ya tsaya yana ta kuka yana ta kuka yana ta kuka har sai da ya zanto wato hawayen sallallahu alaihi wasallam ya jiƙa masa kirji daga nan sai ya zauna sallallahu alaihi wasallam daga nan da ya zauna kuma sai sai daga yaki shingila akan kumatunsa ya ci gaba da kuka ya ci gaba da kuka har sai da hawayensa ya kai ga ya ji ƙasa ana cikin haka a shi ma har a kuma ta yi haka batun dare shi sannan sai bilal ya dinki ke gaya masa ai asir da ya ki kira da sallallahu alaihi wasallam shi kenan yayin da ya gama zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka shi bilal yace masa atasalu hadha ya rasulullahi wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ta'akhkhar ya rasulullahi kai kai ne kake kuka alhali ubangiji ya riga gafarta maka abin da ya gabata na laifinka inda ma kana da laifin ban na baka da da kuma abin da ya jinkirta na laifin ka duk ubangiji ya gafarta maka shi kenan sai daga Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa afala aqulu abdan shakuran shin ba na zama bawa mai godiya ba hadisin yana nan a arwato su hanyar gira ɗan shu'uba a cikin sayin musulun hadisi yana da shi da hadisi da dubu biyar da arba'in da hudu saboda haka kaga wannan shi zala sallallahu alaihi wasallam wannan tafakkuri yake cikin abin da ya shafi halittar tambayar da kuma kuma tafakkuri a cikin lamarin ubangiji saboda haka ubangiji ya siffanta masu hankali da cikin bayin sa yake da tafakkuri wasu mulkin samawa su suna yin tafakkuri cikin halittar tambayar da wani tafakkuri kala kala ne akwai tafakkuri na gaba ɗayan ambawan jama'a na wanda gama gari wanda kowa ma zai yi wani shi da fakuri cikin halittun Allah su tabarak wa ta'ala to da shi da fakuri cikin halittun Allah sun dan sanin girman ubangijin ya halitta a wani wata fakuri nake kallatin bayan Allah suna wani suke yin tafakkuri a cikin lamarin ubangiji wani shi amma shi tafakkuri cikin zatin Allah subhanahu wa ta'ala wannan kan haramun ne a kan ambawan jama'a wanda suke ba masana Allah wani sai mutum ya halatta sai mutum ya halaka domin zuciya ne suke ita ta tana da kankanar ta masa wani yaya ubangiji shi ko ubangiji da zai kwatanta ba so da haka wannan aiki ne na manyan bayan allah so da haka shi sa manzo allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi bayan shi tafakkur sa'atin khairun min ibadati sab'ina sana tafakkuri na sa'a guda ya wasu ibadar su kana sab'ina shi ma kowanne duka akwai shi a cikin hadisi kamar da imam kurkuri ya kawo shi a cikin tafsirin tafsiri na hudu shafi na ɗari kudu sha hudu haka na cikin tafsirin asli wato mahasir ta'udu jizgi na sha ɗaya shafi na dubu hudu da sa'in da takwas ubangiji ya ce suna cewa rabbana la faranta hada ba'ila su wa'annan masu yawan zikirin Allah da masu hankali ko a wajen ubangiji suna cewa rabbana ya ubangiji ma karanta hana ba da ai baka halicci wannan sambe da ƙarfe din nan dan wasa ba wannan abin da muke ganin shi daga halittunka ya wani ya baka halicce su dan wasa ba domin suna nuni da zuwa ga cikar ƙudurarka ba wai dan wasa ba subhanaka kudu cewa tsarka da tafi da gare ka fa ina azaban nan ya Allah ka ni santar da muka kiyaye mu daga azaban nan da wuta rabbana ya ubangijinmu innaka man tudkhilun nar hakika cewa kai duk wanda ka shigar da shi wuta ta kan asibai to ga ika wannan fata an shi ka wuta kan ta shi a wani wa ma min zalimin min ansar lalle hakika azzalimin wato kafirai ba su da mai taimakon su wato babu wanda zai hana su daga azabar Allah babu wanda zai hana azabar Allah da same su rabbana ya ubangijin mu inna na sami'na munadiya hakika mu mun ji wani mai kira shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munadi lil imani yana yin kira zuwa ga imani cewa a imani da kai kai kadai a bada gaskiya cewa kai kadai kake a cikin zafin da sufofin ka da ayyukanka da sunayenka babu wani abin da ya kama da kai ba ka haifa ba ko ba a haife ka ba a ba haifar ka a kai ba a zuwa bauta maka kai kai kadai kuma dai cewa shi shi mai zakar munadi lil imani yana kira zuwa ga imani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma al-Qur'ani an aminu da rabbukum yana cewa lalle ku yi imani da ubangiji ku ba da gaskiya da shi fa amanna sai muka yi ba da gaskiya da kai ya ubangiji rabbana ya ubangiji mu fa fatir lana dhunubana ka gafarta mana dukkan laifukan mu wato su bayan Allah na bare koyaushe suna ganin kansu a matsayin masu ne domin hakika ba daidai ba ne daga lokacin ba daidai ba ne mutum yana ganin kansa kamar shi ba shi da wani laifi duk laifi suwa ne su ne yan bidi'a su ne masu laifi su ne kaza su ne kaza kada mutum ya zama haka dole ne ka rika ganin dukka bayan Allah ba za ka zama bayan Allah na gaske ba sai zama sai ya zama kana ganin kowa ya tifa a cikin bayan Allah in wanda ya girme ka ne ka fara ganin shi da kifikon cewa ai ya riga ka fara yin sallah ya riga ka fadar la ilaha illallah in kuma wanda kai ka girma ne to kana ganin kanka a matsayin ai ka riga shi fara yi wa Allah ne da haka ko ya fi ka dauda abin Allah domin kai ka riga shi fara yi wa Allah ne inda ka riga shi balaga to saboda haka idan mutum yana kallon haka ba za ka ganin kanka a matsayin wani walkacce kai kadai ka ne akan dili kowa matacce ne sai dai kai kadai sai wanda ya bara ayyuka don haka kika su bayan Allah na kare ba haka suke ba kullum ganin kan suke a matsayin kasassu a matsayin masu yawan zunubi saboda haka suka ce sarfin na zunubana ya ubangiji ka gafarta mana zunubanmu sun nemi gafara ne daga Allah mu cikin sarki wa kafir Allah sai ya atina kuma ka kankare mana laifukan mu wato miyagun laifukan mu shine ya ubangiji ka suturta mu kada ka bayyanar da laifin mu ta hanyar yin hukuma a gare mu a lahira wata wafana ma al'abura ya ubangiji ko ka karɓi rayukanmu tare da bayinka na ƙwarin su ne annabawa da salihan bayin Allah a wani kun dama ubangiji ya faɗa kuma yi lillahi wa rasula da ya ba Allah da manzonsa هناك ما الذين أنعم الله عليهم وأن نسأل تعالى وأن الله يجيب أدريس من النبيين والصديقين daga annabawa da siddiƙai wa shuhada da shahidi da shahidai wa tsari da kuma sami an bayan Allah saboda haka a ranar lahira duk wanda kyauta aiki ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi alqur'ani ya bi sunnar annabi ijira ta halayen sai yana da bayin Allah na bari insha Allah a ranar lahira yana tare da bayin Allah na bari a ƙarƙashin ido da marshi ربنا يا أبنجي وآتنا ما أتنا على رسولك كباب أبن في القول الكريم بتا هرشا من ذنبك أبن في القول الكريم مرحبا لكو قلنا لديك ولنا ذاك يبايك المدري وذنبك في هرشا من ذنبك duk cewa shi alkawar Allah baya saba suna bi ƙara roƙon ubangiji saboda ya sanya cikin waɗannan cancanta da samun wannan mubarraba shi kuma yawan maimaita rabbana ina rabbana rabbana ina da ake maimaita a cikin addu'ar saboda kaiwa mubarak da kaiwa makura cikin ƙanƙan da kai ga ubangiji wala tuzina yawan kiyama ya ubangiji kada ka tozartar da mu a ranar da kiyama na kana su duniya hakika kai ba ka saba a tsoro Allah madaukakin sarki ya siffanta zakiriya da su yawan ambatan Allah ta'ala da waɗanda su da su suna yawaita yin addu'a suna yawaita roƙonsa a wani hadisin ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wani hadisi kursi ne cewa duk wanda yawan ambato na ya shigar da shi daga roƙona to ko zan ba shi fiye da abin da nake ba wa mutum saboda haka zikirin Allah da wani sarki a farko ana fara shi ne da harshe daga baya sai zama zikirin ya koma da zuciya ake shi daga baya kuma idan zuciya ta karkaka sai koma da ruhi ake yi shi zikirin zikirin Allah da ake yi da harshe to da shi ne mutum yakan samu yin fana'i a kan wato yin fana'i arewa a cikin ayyukan ubangiji to sannan shi kuma zikiri na zuciya da shi mutum yakan samu fana'i a cikin sifofin ubangiji shi kuma zikiri da ruhi da shi ne mutum yakan samu fana'i na baki ɗayansa zama mutum ya samu fana'i da'imi a cikin komai da komai na ubangiji kamar yadda malamai a wato malamai masana Allah su kai bayan a littattafai misali irin su kitabun ruh na ibnu qayyim jaziya irin su madaris salisi na shi dai ibnu qayyim na haka abin da ake kira bala'i kenan ana samun shi ta hanyar yawan ambatan Allah da kuma tunani cikin lamarin ubangiji shi ambatan Allah wato yana da bawo yana da kuma kwaya da kuma ainihin kwayar kwayar zikin Allah wato yawan ambatan Allah na duka na gama garin jama'a gaba daya shine ainihin bawan amma ainihin akwai ambatan Allah kuma na kebantattun bayin Allah shine wannan shine ainihin kamar kwayar ke shi kuma ainihin ambatan Allah irin wanda kebantattu kebantattu a cikin bayin Allah su yi da wannan kuma shine ainihin kwayar kwayar zikin Allah to da haka a ayyana da ne babu wani aiki mafi taurin kusantar da mutum zuwa ga ubangijinsa kamar suke mun Allah subhanahu wa ta'ala a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sabaq al-mufarrijun wato al-mufarrijun sun tarda kowa sai sabon da tambaye su ne da masu su ne al-mufarrijun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne masu yawan ambatan Allah haka nan koda a cikin darajojin mu'minai ubangiji ya tashi kawowa misali a cikin surun ahzab ubangiji cewa yi innal muslimina wal muslimat hakika musulmai maza da musulmai mata wal mu'minina wal mu'minat da mu'minai maza da mu'minai mata ubangiji yana cewa yana cewa a ƙarshen dai daraja ta kololuwa sai ce wa zakirin Allah kaseeran wa zakira da masu yawan ambatan Allah da yawa da kuma maza kenan da kuma mata masu yawan ambatan Allah saboda haka ambatan Allah ba shi da wani adadi duk inda ubangiji yake cewa a ambace shi yana cewa a ambace shi ne da yawa wazkurun la kafiran la Allah kun tuflihu ko ambace Allah ambato mai yawa ko kwara bauta wani kun kuma ubangiji yana cewa ya ayyuhal ladina amanu zkurun la kafiran kafiran ya ku masu imani ko ambace Allah ambato mai yawa yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam shi na cikin hadisi a cikin hadisin da Imam Ahmad dan Hanbali ya rawaito yayin da kake na cewa uzkurullah ku ku ta ambatan Allah hatta ya kulu mazlum har sai kun ce muku mahaukata a wani kun kuma ya ce ku ambaci ku yau ku taimata yau ta ambatan Allah har sai munafikai sun ce muku ku ku ku yan riyani saboda shi zikirin Allah da yawa aiki ne na mu'minai masu imani da domin shi munafiki baya iya yawan ambatan Allah su munafiki Allah ya ambata Allah ya ambace su da cewa su wala yasuru da hadin la qalil ba ka iya ambatan Allah sai dan kadan Allah ya ce da bismillah فاستجاب لهم ربهم إلى مجيء وعمل أهل من كل فلهم به بعضهم من بعض فالذين آتوا الله الحسن بيدهم وهم في جبره وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو بينهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواب من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ماوى جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند ذلك راجل قرار وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليه مراجعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم عذاب عند ربهم إن الله سريع الحساب
Allah wani sarki ya ce fasu zaburan rabu sai ubangijinsu ya amsa musu wannan roƙon nasu wannan abubuwan da suka roƙa sai ubangijinsu ya amsa musu da kaga nan wato wannan wata girmamawa ce daga ubangiji a can sanda za su yi roƙo cewa suke rabbana rabbana suna kiran shi ubangiji ne ya ubangiji ne ya ubangiji ne a nan shi ma ubangiji da ya amsa musu sai ya ce sai ni ubangijinsu kaga ubangiji ya jinyo su cikin shi kenan ya jin ya raba su zuwa gare shi sai amsa musu abin da suka roƙa ya ce inni la'udi wa amala amilin minku ni ai ba na tozartar da aikin wani mai aiki daga cikinku min zakarin aukunsa na daga namiji ne ko mace ne ba abu kun min ba sashen ku ai daga sashi suke an ce wannan aya ta sauka ne lokacin da na ummu salama radiyallahu anha ma sharman da Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai ƙara gare su take cewa ya rasulullahi مالي لا أسمع الله تبارك وتعالى يذكر النساء في الهجرة والجهاد إيشي ميسا نبانا جزء الله ولو كسر كيانا أمتا ماتا أتكن لا دين هجرة لكم لا دين جهاد منين في شيء بايا أمتا أتكن كومي سيكي نم في وبنجي سوكة آية شوى إني لا أضيع أمل آمن منكم أيني بانا تزكد أيكم ونمي أيكي لكتكنكم من ذكر أو أنثى نرجع نمجني كومة بعضكم من بعض ai sashen ku daga sashi wato namiji daga mace yake kamar yadda ita ma mace daga namiji take saboda haka duk abin da dai wata daraja da Allah ya ambata wa maza to ai suna mata suna da ciki fallazina hajaru waɗannan da suka yi hijira daga makka zuwa madina wa ukhruju min diyarihim kuma aka fitar da su daga gidajensu wa uzu fi sabili aka cutar da su a cikin addini na inji Allah kenan wa qatilu kuma suka yaki kafirai wa qutilu kuma kuma aka shahadantar da su a wuraren yaƙi da kafiran na amal sayyatin ubangiji ya ce dan kankare musu zunubansu gabarinsu wato zan suturce zunubansu da gafara tare zan ba su gafara tare da za su lullube dukkan zunubansu ba ma za a tuhume su da waɗannan zunuban ba a lahira wala ulkilan nan jannati kuma da hakika zan shigar da su wasu aljannatai tajrimin tatal anhar wanda tajri tajrin anharu min tahtiha wato ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin wannan aljannatar wannan duka sakamako ne min indi lahi daga wajen Allah ta baraka wa ta'ala wallahu inna hu sunu samu hakika Allah madaukakin sarki a gare shi ne kyakkyawan sakamakon lada yake wato su yan aljanna su ne waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina su shine almuhajirun kenan kuma waɗanda aka cutar da su a cikin addinin Allah wato waɗanda kafirai suka cutar da su kenan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa ma uziya nabiyyun mislu ma uzi yace ai babu wani annabi da aka cutar da shi irin misalin yadda ni aka cutar da ni yanzu na sake da jini ya mutu hadisi hadisi yana nan a cikin aljamin sirgir na sirgir ma'ana wannan shine wato babu wani annabi daga cikin annabawan Allah wanda mutanen shi suke mishi irin abin da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam domin cewa su annabawa dama su ne waɗanda suka fi shan bala'i sannan sai waliyan Allah sannan sai kuma sauran jama'a kuma yadda yake a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ashaddu an-nas bala'an al-anbiya mafiya shan zafin bala'i a cikin mutane su ne annabawa sun mal amsal fal amsal sannan sai misali sannan sai misali misali kowa za a jarrabe shi gwargwadon karfin imanin za a za a jarrabe mutum gwargwadon karfin rikon addininsa da kuma yadda yake a cikin addinin gwargwadon yadda mutum yake da karfin imani da kuma sala'a da gwargwadon haka ake jarraba shi don haka ma'abuta ƙarfin zuciya waɗanda suka ƙarfafa zuciyarsu za a tafiya zuwa ga Allah mafi sarki labudda ne wato sai ubangiji ya sanya musu jarraba ko da a cikin makwabta ne sai ga mutum salihin bawan Allah an haɗa shi da makwabta waɗanda ba na kirki ba suna ta cutar da shi suna ta cutar da shi ko kuma ya zama an sanya shi a cikin yan uwa yan uba ko kuma yan uwa ma uwa ɗaya uba ɗaya waɗanda ba su san darajar shi ba da ta cutar da shi ta cutar da shi to ubangiji yana yin haka da saboda shi wannan bawan Allah ya zama ya manta da soyayyar kowa kada soyayyar kowa ta shagaltar da shi sai soyayyar Allah subhanahu wataala yayin da in an bar shi makwabtan shi suna kyautata mar yan uwan shi kowa yana kyautata mar kowa yana garin girman sa to ai shi kenan kuma sai ya watsar da neman kusanci da Allah subhanahu wataala amma yayin da ya zanto yan uwa su cutar da shi makwabta su cutar da shi matar shi ta cutar da shi zai zama ba inda bawan Allah salihu zai samu nutsuwa sai wajen fuskantar ubangijinsa sau da haka shi ke sai yana tsayawa darari yana ta tsayawa ranakunsa da yawan azumi da yawan tilawar alkur'ani da sauransu da haka kuma sai zama yana ƙara samun kusanci har sai in kusanci ya kai kusanci kuma daga nan in ya riga ya zama na Allah ɗin da baki ɗaya to kuma su kuma sai kuma a juyo da a juyo da soyayya su kuma su ma zuwa gare shi saboda a wannan lokacin da zamani da zarar ya riga ya samu soyayyar Allah idan Allah ya so shi sai ya jefa soyayyar shi kuma a ban kasa sai ya zama kowanne bawa da fajiri da salihi kowa yana son shi saboda haka ita aljanna ita kuma wato duk wanda ke neman aljanna to labudda ne labudda sai ya wato duk wanda ke neman aljanna to dole sai ya kula da abubuwa guda biyar dole ne sai ya bar bin son zuciya saboda ubangiji ya faɗa cikin alƙur'ani ba amma man kafi da kalmar rabbi wa na hannafsa anil hawa wa inna jannata hiya ma'awa wa an hakika wa amma man kafi da kalmar rabbi wa nan suka ji tsoron tsayawa gaban ubangiji su wa na hannafsa anil hawa kuma suka hana zuciyarsu daga bin son rai wa inna jannata hiya ma'awa to aljanna ita ce makomansu don haka duk wanda ya yake saba wa bin son zuciyar shi yana daga cikin yan aljanna kenan Allah ya yarda haka nan duk wanda shi kuma kuma dole ne duk mai neman aljanna wato ya cire san duniya karanin san duniya daga zuciyarsa har sai ya zama ya shagaltu da da'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya zama koyi shi yana cikin jin ubangiji ya zo a cikin hadisi da za Allah sallallahu alaihi wasallam cewa samanin jannati tarku duniya wato kudin da zaka sayi aljanna da shi shine barin duniya ka rabu da duniya ka kasa ta ranka domin da duniya da lahira kishiyoyin juna ne idan ka so ɗaya so mai zurfi to ita kuma ɗayar ka ɓata da ita kenan idan ka so duniya so mai zurfi to ka ɓata da lahira kenan idan kuwa ka so lahira ita duniyar ko ka ɓata da ita ɗin ba kuma daga baya dole ta za ta biyo ka insha Allah saboda haka abu na gaba shine abu na uku shine wato dole mutum ya dawwama akan aikata ayyuka na kwarai don neman lahira domin mutum ba zai ce yana son aljanna kawai zama baya yin komai na neman aljannar ba domin ubangiji na cewa cikin kunun jannatu tilkumul jannatul lati usna wa kuntum ta'malun wannan ita ce aljanna ga kanan ku shige ta wacce ubangiji ya gadar da ya gadar muku da ita saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa na ayyukan ku abu na hudu shine labudda mutum ya zama yana son salihan bayin Allah sannan kuma ya zama yana zama tare da su yana abokantakar su kamar malamai kenan salihan bayin Allah saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa almar'u ma amana ahabba mutum yana tare da waɗanda yake so idan ya zanto kana son salihan bayin Allah in sha Allah ko da baka yi zamani ɗaya da su to a lahira Allah zai haɗa ka da su domin su salihan bayan Allah yayin da ubangiji tsaye da su a gabansa a ranar lahira da za su yi ceto ga 'yan uwansu na nan duniya da kuma masoyansu da abokansu da sauran almajiransu da waɗanda suka sani a nan duniya saboda ka wakil nan idan kana cikin su da kai ma kana cikin ceton su labar da kuma mutum ya kasance yana yawan yin addu'a don neman aljanna na wajen Allah subhanahu wataala domin ya tabbata cikin hadisi yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutum ya roƙi aljanna har sau uku كما يدعي ذو أشكال حديث من سأل الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أركنه اللهم أركنه الجنة إذا ما تيجي رجال الجنة هسه وتكنت الجنة ذات الشيء الله كشغلت شيء مانا إذا كم تيجي يريد جوتا ومن استدار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار إذا ما تيجي يريد جوتا هسه إذا كنت جوتا ذات الشيء الله كشغلت شيء مانا جوتا وأنا حديثنا أنا أشكال سمي الترمذي باب صفة الجنة باب باب ما جاء في صفة انهار الجنه حديثنا 2495 امام النسائي يا رويتو شي ابن ماجه ما امام احمد يا رويتو شي haka ya zo a cikin jami'ar sirrin na imam suyudi hadisi na 8728 saboda ka ya Allah ka ba mu aljanna ya Allah ka ba mu aljanna ya Allah ka ba mu aljanna Allah ka kiyaye mu daga wuta Allah ka kiyaye mu daga wuta Allah ka kiyaye mu daga wuta ubangiji ya ce la yagurrannaka da qalubu min dunika kuma fil bilad lokacin da wannan aya ta tafi lokacin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ci suke cewa ga makiya Allah nan muna ganin su koyaushe ga su lafiya kalau ga su kuma a cikin wadata mu kuma da muke mun imani da Allah ga mu koyaushe a cikin wahala shine sai ubangiji suka da wannan aya su musu la yagurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad kada jujjuyawar waɗannan suka kafarta jujjuyawa da suke a cikin gari cikin garuruwa cikin jin daɗi da nishaɗi kada wannan ya rufe ka domin kuwa wannan jin daɗin nasu iyakacin shi duniya ne in sun mutu wuta za su shiga domin kuwa duk wanda ya shiga wuta ba ƙiƙa wannan jin daɗin da duniya ba zai amfani da shi komai ba haka nan duk wanda ya samu aljanna to shi kenan sha Allah wannan wahala da ya sha a duniya ba komai ba ce yawa mata'un qalil ai jin daɗi ne dan kankani aka dan ba su dan kankani wannan za iya nan duniya sanan daga baya jin daɗi ne kana ya ƙare so ma'awahum jahannam sannan makomansu ita ce jahannam wa fi samihan tur da ita a matsayin wato makoma a matsayin shimfiɗa wacce za su kwanta a cikin ta Allah ya kiyaye mu babu wani alkhairi wato duk wani alkhairi da ya zama bayan shi ƙarshen shi shiga wuta ne to ba alkhairi ba ne haka nan duk wani sharrin da ya zama ƙarshen shi shiga aljanna ne to ba sharri ba ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kanat dunya تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء yace ai da ashe duniya ta kai darajar ta kafin sauro a wajen Allah to da bi ta da kafiri ko da mukurwar ruwa ɗaya ba saboda duniya ba komai bace saboda an kantata da kuma wulakantar a wajen Allah shi yasa yake ba da ita ga kowanne kafiri na sai ga sai ga zaka mafi mafi wato wanda ya kowa kuɗi a duniya a yanzu haka kafin ne sai ka sai an kirga masu kuɗin duk ana jera jera masu kuɗin duniya sai an jera wajen guda ashirin kafin a fara zuwa kan musulmi duk yawanci kafire ne da duniya biyu saboda Allah ya nuna cewa duniyar ba komai bane kada mu zai shiga ta dinka sai Allah ya ce lakin alladhina taqaw rabbahum sai dai waɗannan da suka tsoraci ubangijin suka kiyaye dokokin shi lahum jannatu suna da aljannatai ta jiri min tatar anhar wanda koramu suke gudana ta karkashin ta khalidin da kiyasu ababen kaddara wa dawama ne a cikin ta nuzulan wato masauki ne da ubangiji ya tanadar musu min indillahi a wajen Allah kuma indillahi khairul abra abin da ke wajen Allah ko na daga lada da kuma kyakkyawan sakamako shi fa alkhairi ga waɗannan masu tsoron Allah masu bin Allah ke wanda shi fa alkhairi fiye da ɗan jin daɗin duniya ɗan ƙanƙari ɗin da aka ba kafirai a nan duniya Amin. ubangiji ya ce wa inna min ahalin littafi ya ce hakika daga ma abota littafi wanda yahudu da nasara da man yu'minu billahi akwai waɗanda suka yi imani da Allah suka bada gaskiya da shi kamar Abdullahi bin Salam da shi da abokansa wa ma unzila ilayka kuma suka yi imani da abin da aka saukar gare ku shine alqur'ani wa ma unzila ilayka kuma abin da aka saukar gare su shine at-taurat da injila khashina lillahi suna masu kankantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala la yasrun bi ayati llahi kamar al-qalil ba sa canzawa da ayoyin Allah karbi wadan wasu kuɗaɗe kalilin na duniya saboda dan neman abin duniya ko kuma dan neman ri'asa ta duniya ba sa ɓoye gaskiyar da suka sanya cikin a tauraron mutum na sufofin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma gaskiyar abin da ya zo da shi na musulunci
na'am ulaika lahum ajruhum inda rabbihim waɗannan sakamakon su na lada yana nan gare su a wajen ubangijin su inna allaha sari'ul hisab hakika allah mai gaggawa ne hisabi ne ubangiji zai hisabi da bayinsa a bisa gwargwadon kamar rabin yuni na nan duniya rabin wuri na nan duniya abin da bai kamar kamar awa shida ba kenan ta nan duniya to bisa gurgudan haka Allah zai bayan sai kaji gaba daya kamar da yanzu wasu malaman sun ce ka kadri ma bayyana zuri wal asri kamar gurgudan tsakanin azhar da asr imamu al-hakim ne ya rawaito shi da sirna abu hurairah wani wali daga cikin waliyan Allah shine Ibrahim al-Adham ya tafi zuwa ga wato wajen wanka gidan wanka ya ka tambaye shi aka ce ina za ka ne sai ce ai na zo ne zan shiga don in wanka sai ma'abocin wannan gidan wanka ya ce masa ai ba za ka shiga ba sai ka ba da abin goro wato sai ka ba da wani abu shi kenan sai ya juya yana kuka shi kenan sai wasu bayan allah suka kira su su ce me yasa kake kuka sai ce ai ba wai ina kuka ba ne saboda an hana mishi da na ba da kuɗi bulli cewa ni ina kuka da cewa gidan wanka wanda yake nan ne gidan shedan wato ban dakuna ne gidan shedan ne babu mai shiga cikin sa sai ya bada lati ya bada dan wani abu ita to ila ga kuma aljanna gidan aljanna gidan rahama kawai ita ma kenan ba zai yi a shige ita ma ita ma sai an bada dan wani abu wani abu din da zaka bayar wani abu din da zaka bayar shine ka aikata aiki na kwarai ka so bayin Allah salihai kwarai da gaske tunda gidan wanka gidan shedan gidan shedanu ne har yanzu da yawa da yawa in an zo yin rukuya sai ka ji shedani ya shiga cikin mutum ta dalilin shiga ban daki saboda wajen zaman su su nan din shine kamar garin su shine wajen zaman su duk wani gun kazanta da wajen zaman su ne kuma nan inda za a yi fitsari a yi kashi nan ne gunin zaman shedan ko da a cikin kowanne gida babu gun da ya fi haɗari fiye da ban daki ware da shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in za ka shiga ban daki kai addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith saboda neman tsari daga shedanin da ke cikin wannan mataki to ka zo shiga ya zo shiga ban daki ne Ibrahim dan Adhama ya ga shi sai ya biya kuɗi shine fa to kaga su bayan Allah kenan su a kowane abu sai suna tunawa girman ubangiji da kuma takabburi cikin ayoyin ubangiji har ya zo ne ya shiga man daki aka ce sai ya biya kuɗi kawai sai ji kuka ya kama shi ya juya yana kuka sai wasu bayan Allah suka kira shi suka ce bawan Allah an kuɗin ne baka da shi bari mu biya maka ka shiga mana sun gan shi da tijo kuma malami sai ce a ya ce ba wani abu bane wani abu na tuna cewa gidan kazanta ma gidan shedan za ka shiga sai ka biya kuɗi ya ce to ta yaya kuma mutum zai tunanin zai shiga aljanna haka kawai haka siddar shi a dole sai an aikata aiki na kwarai sannan kuma ubangiji sai lulluɓa ayyukan naka da rahama sai ka shiga domin aikin mutum ba shi ke shigar da shi aljanna ba sai da lulluɓin rahamar ubangiji saboda haka lallai ne ɗan uwa mu yawaita aiki na ƙwarai ƙwarai da mu yawaita aiki na ƙwarai don neman wato don neman kukuta daga azabar wuta wani bawa daga cikin bayan Allah shi kuma wata mata ce wato wata mata ce ya zo ya neme ta zai zina da ita sai ce bawan Allah ina da aure mai tsoron Allah ta gani yana nan shi dai yana son ta yana nan sai mijinta ya rasu ya zo ya sake neman auren ta ce a'a in na aure yanzu ya'yana za su mare ci shi kenan ga mahaifin ga ba mahaifin su nema kuma ya zama ba ni ta ce a'a ba zan yi aure ba shikenan tana nan tana nan to dama ƴan uwarsa ce tana nan tana nan wata shekara sai matsatsi ya kama ta za su da yin lafiya sai ta zo neman taimako a wajen shi sai ce to ba zan taimake ki amma sai dai in kin yadda nima kin san bukatar ta sai ta ce to shikenan to har sai da yake banta da ita kenan sai ta ce masa bawan Allah ka tsoron Allah ka tuna da wutar lahira tuna da wutar lahira shikenan daga daga jin haka shikenan sai ce je ki rike na bar miki idan ba mu kalba kin sai ta ce to Allah ya kiyaye ka daga sharrin wutar duniya wutar duniya da lahira to shi ke tun daga ranar shi wannan bayan Allah ana kiran shi al-haddad yana daga cikin salihan bayan Allah waɗanda suka rayu a garin Baghdad sai ya zama gashi makiri ne amma kuma wutar da hannu yake sa hannu haka ba tare da komai bai dauko karfi daga cikin wuta eh karfi ya yi jawo sai ya dauko shi daga wuta sai a wani shi sai yake tambayar sa da yi sai ce ta ga ainihin abin da ya faru sai ka kuma ina fatan ta lahiran ma dai Allah ya kiyaye ni ƙwarai da gaske idan ka ji tsoron Allah to sai Allah ya kiyaye ka kai ma in ka tsere wa Allah in ka tsere Allah sai kuma Allah sai kiyaye ka domin ai a karatun mu na ummatul akam ai na da mai kissar wani mutum ko wani bawan Allah wanda ya shiga wata mata ta neme shi akan akan ya zo ya yi da ita ya ce a ba zai bai yaki saboda haka sai ta shirya wata rana ta kawata gidanta sosai ita ta shirya ta tura wata tsohuwa sai ta kira shi shi kuma bai san abin da ta shirya ba sai da ya shigo sai ga ashe wannan matan ne shi kenan ya ce to ba komai ya yarda ta kukkulle ƙofofi ya ce to ya yarda ya ce amma taimar haƙuri yana so yana so ba haya sai ya ce to ga waje nan da ya shiga ban ɗaki da ya yi ba hayan nan kawai sai ya yi a ƙasa sai ya ɗiba ya murke jikinsa da shi sai ya fito ya ce to gani ni sai ya ce a'a tabbatar wannan me zan yi da shi ashe ma ma shi ne kai ban sani ba ta kore shi ya fita tun daga ranar da ya je wanke wannan kashin da a jikinsa shi kenan kuma ya kanta ba cin sai ya ji yana ce ya ji hatibi ana ce masa yadda ka ji tsoron Allah kai da ka mulke jikinka da kashi don tsoron Allah don tsoron karka saba wa Allah da shi kuma ubangiji daga yau ya zai sakanta maka da wani kamshi tun daga ranar sai ya zafi jikinsa yana kamshi ba tare da ya kafa haka da duk abin da ka bai shi don tsoron Allah ka ce Allah ya musanta maka ya musanya maka da abin da ya fi shi haka shi ma wani bawan Allah shi ma shi ma a cikin di magabata na tsoron mutum rasu sana shi ma wato wata rana ne yana tsananin jin yunwa yana tsananin jin yunwa sai ya hau saman masallaci wanda aka daga saman masallaci ne yake jin kamshin abinci ana soya ana soya nama a wani gida to shi ke nan tsallaka sakam sakam sakam bayan magarba ya wuce saman abin da katangu kawai sai daga cikin gida ya ji ya buɗe naman nan ya ɗauki ɗaya haka zai ci ya har ya sa a bakin sai sai ya tuna hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk kitsan da ya zato na haram ne haramci ta gina shi to babu abin da ya fice cin tafi don sarki hannu yau sai ya aji ya yi haka zai fita sai ya hangi ɗakin a buɗe ya leƙa da zai sai ga matar gidan ce a kwanci ya ji ya tsaya a kanta zai afka mata na ma sai ya tuna cewa akwai fa ranar lahira ranar da ubangiji zai tambaye shi a gaban dukkan halittu ko bai sai ya mutu ba tsara kawai shi kenan sai ya koma ya hau katanga ya koma ya koma can saman masallaci inda yake kwana to yana can washe gari da la'asar bayan la'asar haka limamin masallacin yana ana zaune haka ana karatu sai ga wata mata ta shigo ta rufe fuskarta ta yi lalle ta rufe fuskarta sai da zuwa zan limamin masallacin ta ce a karama kallawo ta ce zamani ya lalace ta ce jiya barawo ne shi gidana wani kwarto ne shi gidana ba dan Allah ya kiyaye ni ba a ban san me zai faru ba saboda haka a cikin almajiranka ana so ka inda mai so na ka daura mana aure da shi mun da sai malam ya ce ko da wanda yake zai aure kowa sai ya shiru to shi kuma sai ya tuna aiga wannan bawan Allah shekara da shekaru shi bai da aure sai ce wani kai ne baka da aure ya kamata ka auri matan ba sai ce to shi kenan amma ba ni da sadaki sai shi ne ma masu ba sai ce ga sadaki na bayar ya ba da sadaki aka daura musu aure ne ita aka daura musu aure ne ita ya zo a ranar aka raka shi gidan amaryarsa abincin da ta kawo masa wannan naman nan dai da yake sai zama shi ne ga shi nan a suwe an kawo masa sai da ya duba ya ga hadda wanda ya gaɗa ɗin ga haƙoransa nan a ciki sai sun kui da kai yayin shiru ya kasa cin abinci Allah zarki sai ba da ce ba Allah ka ci mana kuma yau ranar murna ya nake ganin ka kamar a cikin damuwa sai ce ma wani abu nake tunanin ce to lamarin ubin girman lamarin ubin ne nake tunawa yace wanda ya shigo miki jiyan nan barawan da ya shigo ya gaka na wanda ya ce wallahi ni ne Allahu akbar kuma wanda ya shigo ya tsaya kan kiɗin nan ma ya ce ya ce wallahi dinni ne ya ce kawai girman ubangiji na tuna sai na bata ta ce ni kuma wallahi dama abin da nake abin da nake kullum shine Allah nake roƙo ya- ya zaba min miji na gari mai tsoron Allah sai ta gashi kuma buri na ya ce jita Mm.
Allahu akbar shikenan saboda haka haka al'amari yake dan haka dan uwa mu ji tsoron Allah duk abin da ka kiyin sa dan tsoron Allah to Allah da Allah sai ya huwa ce maka fiye da shi shi din ko fiye da shi insha Allah na halatta da kuma ubangiji a aya ta gaba yace na'am
يا أيها الذين آمنوا اذكروا وفاتكم ولا تكرهون واتقوا الله لعلكم تفلحون سورة النساء مدنية واجهة وتقول وتبغونها
Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuha allazina amanu ya kuma su imani isbiru wato ku yi hakuri wajen bin Allah da kuma musibu da za a ci tsora mu sannan ku yi hakuri ku kiyaye zukatanku daga sabawa Allah daga ayyukan sabo domin aikin sabo wato daɗi gare shi a ido sannan daɗi gare shi a zuciya saboda sharri irin na shekar sai zan to a ya kawata mutane ayyukan sabo wasabiru haka nan ku yi hakuri wajen yaƙi da kafirai kada ya zanto su fi ku dauriya wajen jihadi don kun haɗa wajen yanki wa rabi'u haka nan ku- ku tsaya a kan jihadi wajen tsare kan iyakoki wata kula ku tsoraci Allah cikin dukkan yanayin da kuke ciki da ada kan tuflihun ko kwara mota ko kwara mota da samun aljanna a ranar lahira ku tsira wani balaraban ƙauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ni ina yin salloli biyar a kullum dare da rana amma ba na karawa a kan wannan ba na wata sallar nafila ina yin azumin ramadana amma ba na yin wani azumi na nafila zakka kuwa ba ta kaina domin ni fakiri ne haka nan aikin hajji ya sauka a kaina domin ni da'ifi ne ina da rauni ba zan iya takawa in je wajen aikin hajji kuma ba ni da rawa a ina zan zauna ne a gidan aljanna ni shi wannan balarabar sauyi da za ka sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sai ya ce masa إذا إذا إذا هت- إذا هتفت عينيك عن اثنين ولسانك عن اثنين وقلبك عن اثنين فأنت معي في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم سيد مثلا idan ka tsare idanunka daga abubuwa guda biyu ka tsare harshenka daga abubuwa guda biyu ka tsare zuciyarka daga abubuwa guda biyu to kana tare da ni a gidan aljanna Allahu akbar za ka shiga aljanna a aljanna ma kana tare da ni muna buɗe tare da kai yace idan ka kiyaye idanunka daga kallon kallo zuwa haram da kuma kallo irin na raini zuwa ga sauran mutane wato kallon raini zuwa ga sauran mutane kan ganin kamar kafin su sannan ka kiyaye harshenka daga giba wato gulma kenan gulmar mutane da kuma yin karya sannan ka kiyaye zuciyarka daga kwafe da hassana to idan kai wannan to kana tare da ni a cikin gidan aljanna wannan bayani yana nan a cikin tafsirin ruhul bayan juz'i na biyu shafin 159 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana akhbirukum bima yukaffiru ankum yukaffaru ankum sayi'atikum wa yurfa'u darajatukum isbabu al-wudu fi al-makruh fi al-makarih wa kasratu al-qita' ila al-masajid وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط فقال صلى الله عليه وسلم بنا لنسل تدكوا با zuwa ga wani abu wanda idan kun yi shi Allah zai ɗaukaka darajojin ku ya kankare muku zunuban ku shine yin alola akan alola ko da ku a lokacin sanyi lokacin da ba ku sanyi alola da ku dora alola akan alola da kuma yawan takawa zuwa ga sallatai da kuma jiran sallah bayan sallah wannan shine rubai wannan shine rubai wannan shine rubai in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne wanda aka rawaito shi sahihi sunna Abu Huraira radiyallahu anhu ah, yana da cikin ah, muwatta ta Imam Malik sannan kuma ah, ya zo a cikin Bukhari ma da kuma sahihi Muslim hadisi ne 369 insha Allah a nan za mu dakata a cikin karatun mu na yau a ƙarshen sarrafa al-Quran in Allah ya kai mu gobe za mu shiga cikin sarrafa nisa ga izinin Allah. Yau, Bismillah, akwai tambayoyi ko? Wa alaikum assalam. Amin. Na'am. نعم نعم نعم wato yana da saurin yawan warwarewar alula irin wannan shi yawan warwarewar alula kala biyu ne akwai wanda yake daga Allah ne akwai kuma wanda yake daga mashi ɗan wanda yake daga Allah shine ka wani tarbiyyar basir haka misali ko sanyi ko na in dai har basir ne ya nemi wato sassaƙen danya sassaƙen danya ya nemi sassaƙen danya wato ya rika cikawa yana sha in rana ce ko ba su da Allah da zai samu lafiya haka nan ya yawaita wato shan man zaitun ko kuma garin zaitun a haɗa kwaɓa shi da zuma a rika sha insha Allah za a samu lafiya in dai ba su da ko rana amma akwai kuma wanda yake wannan daga shi ɗan ne inda wani sanda mutum ya yi alwala sai ya rika shi sauka wata kare ba tare da ya ji wani ƙara ko kuma ya ji doyin tusa ba har so su shaɗe ya ƙara ya mara zuciya su a rubar su kafin to in irin wannan ne ba za a masu nan nama da kuma ce kada mutum ya yanke sallar sa kawai su kuma da sallar sa har yanzu har sai in ya ji ƙara tusan da kullum shi ko kuma ya ji doyin ta da hancin sa in ba haka ba ta kare sa ke ba domin akwai wani shekan ne zai ka sa wa mutum a cikin zuciyarsa ya ji ai a rubar su kafin wannan shi da garin ke wannan ba'a نعم آل yana tambaya kan menene hukuncin mutumin da yake yin zina amma duk zai ba a masa bulala ba shi ya tuba Allah zai yafe mar eh idan ya tuba cikakke tuba irin tubar da Allah ke so Allah zai yafe mishi amma ya sani cewa zina babban zunubi ne in ban da shirka da kisan kai babu zunubin da yake zina wasu malaman ma suna ganin kisan kai ma kisan kai ma wato bai kai zina laifi ba zina babban zunubi ne bare da gaske ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani zunubi mafi girma a gurin Allah kamar maniyin da mutum ya sanya namiji ya sanya a mahaifar da bata halitta gare shi ba kuma ya sani cewa in bai daina bai da yake zina da ƴaƴan mutane duk daɗewa ai zai aure za a ci an yi zina da ƴaƴansa inda matan aure yake yi sai an yi zina da matarsa in ma dai ya ƙi yin auren saboda wannan da sai an yi zina da mahaifiyarsa ko da ba ya ce zina yadda yake zuwa shi ma ya lalata matan wasu da ƴaƴan wasu shi ma za a zo a lalata matarsa ko anwarsa ko ƴarsa ko jikarsa yana nan sai an sai an raba ita zina bashi ce duk wanda ya ci bashi ko sai ya biya sau na fiye tsoron ci Allah ya yi kansa daga zina su mazina ta fi azabar su ma daban take cikin wuta domin su a wuta ba ba a haɗa su da sauran yan wuta daban ake ware su a cikin wani dagwalo suke dagwalo ne wato na ruwan ɗiwa wannan ruwan ɗiwan da fita yake daga farjojinsu daga al'aurorinsu yake fita ruwa ne mai mugun ɗuri wanda aka kwararo shi ya kwarara cikin lungunan wutar jahannama to yan wuta sun fi shan azaba ba daga wannan kuma wannan ɗin da shi ake shayar da su mazinata ne abincinsu da gwanon wutar jahannama shi ne abincinsu ko da fi kiyaye kansa daga zina zina mugun dini kuma maza ana sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazini zani dina yazni wa huwa mu'min mazinaci ba zai zina a kan da yake zina ba alhali yana mu'min sai an zare mishi imani an kwabe masa imani sannan yake zina sannan zai zina Allah ya kiyaye idan ya tuba Allah zai gafarta masa amma tuba sosai ya zama ya nisanci zinar ya nisanci abokan aikata zinar ya nisanci matan da yake aikata zinar da su kuma ya tuba ya ci har abada ba shi na sake aikata zinar kuma ya aure in bai da aure in kuma yana da auren matar ce guda ɗaya ta masa kaɗan to ya ƙara aure wallahu a'lam na'am wa alaikum assalam to نعم اه يوحش ai auren auren ka ya mutu algaba ta mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu uku ah, abu uku wasan su gaske ne gaskiyar su ma gaske ne da saki da komi da kuma yantarwa in kana da bawa ko da wasa kace wani na yanta ta to fa ya yanta har abada idan ka saki mace kace wace na mai da ke ko da wasa ka faɗa ka ta dawo matsayin matarka mu ta kadde ba ita ce ba to haka nan kuna tare da matarka sai kace wace na saki to shi kenan ka saki ko da wasa ne bare da gaske. shi saki ba a yi shi da wasa a gaya mishi matarka ta saki eh yawa ce matarka ta saki ai ba a yin saki da wasa ƙwarai wata ba ya ji tsoron Allah lalle ko ya ji tsoron Allah ya ji ya same ta ya gaya mata ya ce wace wasan na wanda muka yi ba wasa a ce wasa ya ɓaci yau na yi fatawa na ta zai malamai sun ce a shi tintin kin sa inda kuma saki uku ne kaga ba komi ke yau na ga shi kenan sai ya tsarin da zai ta auri wani shi kenan ba ta auri wani ta mutu shi ba zai ke kuma ya kakara yawa wallahu a'lam وعليكم السلام duk ɗaya ne duk ɗaya ne duk yadda ya duk ɗaya ne an ce da ya ɗaga hannun sama domin ubangiji ina rabba kuma hayyun karim ubangijin ku mai kunya ne ko mai karamci yana jin kunyar ya ga bawansa ya ɗaga hannun sama zuwa gare shi kuma ya zanto ya dawo da su ba tare da ya ba shi abin da ya rubu ware da saboda haka shi za a fi sunan ta daga hannu da yayin yin wallahu a'lam na na duk ɗaya ne kwarai da mutum duk ɗaya ne biyar da mutum ya yi ya yi insha Allah ko ya raba hannayen ko ya buɗe su ne sosai duk ɗaya ne wallahu a'lam na na نعم tasabbar da bi ce wani me hukunci masu cewa wai in za su magana cewa inda rabbana ba wahala eh haka ne ato ai ai da rabbana din kuma tsawon yi ai da shi din yana da ai ba ku kwanto in ma ku kwanto suke to ai da shi din ma'ana su tun da dai akwai Allah to ai duk wata wahala ta kare in ma an ga abu kamar mai wahala ne to Allah Allah din zai tauka shi ma'ana maganar ta sai shi kuma wannan mai alamomin da Allah ya tsare ko alamomin sa dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya neme shi a cikin mara a goma ƙarshe sannan kuma malamai suka ce a ranar ko kuma alfijir da ke biyowa bayan jiralin kadir to rana ta kan fito da sanyi kare da suna fitowa da sanyi da shi ne amma ba wai yadda wasu ke cewa za a ga bishiyoyi sun faɗi da na gini sun faɗi gaskiya ba wannan gani sai dai kawai cikin daren da za ka ga alamar wata ni'ima da ta musamman cikin irin wannan daren kawai dai cikin gini unguwar da ta yi karaya dukkan da rana da yawan addu'o'i sannan kuma kai kokari ya zamto kana samun samun sallar isha'i a jami'i dan malamai sun ce ko da sallar isha'i ta samu a jami'i to kai ma ka raya da ranar da take in dai an daren sai da ka ya gaba shi dan dinin sai kokari ne dan wannan wallahi wa ala na
Thank you.
wato mutum ne yake gaba da kai ka masa magana kuma ya kula ka sai ka kyale shi in dai ka mana magana ya kula ka ka mana magana ya kula ka sai ka kyale shi ubangijin da ya halice kai da shi wanda ya wajabta soyayya tsakanin mu'minai ya sani cewa kai ka mana magana shi ne har yanzu ya kula ka idan ka zo ka same shi abu babu laifi kai masa sallama assalamu alaikum ko ko haɗu kai masa sallama assalamu alaikum in ya amsa shi kenan in bai amsa ba kai dai kana da ladan wannan sallama da kai to da kai dai kanka kudurci wani sharri game da shi shi ko dai kudurci sharri da zai ta fama da sharrin su zai kare akan shi shi kan amma kada dai ka bari ku haura kwana uku ba kwa magana da juna sai ka ci gaba da yi masa magana ko da shi ba zai kula kan bare kai ka fi shi a gun Allah insha Allah wallahi ta'ala na'am nasiha saboda gudun riya wato duk sanda mutum ka zauna ka tsaya za ka yi ibada wato na farko dai ka rika kallon cewa akwai ran da za ka tsaya a gaban ubangijinka in a tsaye kake a cikin sallah a tuna wato girman yawan zunubanka da kuma girman ubangijinka wanda za ka tsaya a gaban shi a ranar alkiyama yayin da kai ruku'u na ma ka tuna girman ubangijinka cewa duk duniya babu wani duk cikin halittu babu wani wanda ya isa kai ruku'u a gaban shi in ba ubangijinka ba sannan ko ka sani cewa yayin da kai ruku gaba ɗaya zunubanka ubangiji yana yaƙi maka su ne yayin da kai su sai kuma ka suna cewa kamar kana gaban zatin ubangijin ka ne duk abin da ka roƙa ba ka yi su saboda haka idan ma shekan ya ya sa maka abin shirka cewa ai dan ai ba dan Allah kake yi ba ba sani cewa wannan kuma sharri ne na shekan na kai dai san zaka yi ibada ka tunowa zunubanka ka tunowa kuma girman rahamar ubangiji idan to dai rahamar ubangiji kake nema ba wani abu kuma ka tuna cewa ne duk wanda in shi ɗan ya raya maka cewa ka dubi wani ka yi dan wani ya gani ka yi dan wani ya gani ka tuna cewa fa wani nan ba zai iya baka lada ba a ranar alkiyama shi ta kansa yi Allah shi kaɗai shi ke baka lada saboda haka ka yi dan neman yadda ubangiji kuma ka kalli cewa ko me za ka yi ba za ka birge ubangiji ko domin dan dan kansa kake in ka in a san a san da an fusko idan kun kyauta kan ko kyauta ba wai Allah ku kyauta ba ta abin da zaka yi ba zaka rubi dan ka furge ubangiji ba sai dai ka furge kanka da kanka domin in ka kyauta kai za ka ga abin a kanka in ka muna ma ma kai za ka muna na a kanka wallahi a'lam na'am
malam ana yi wa shi shi ga mata abin da na'am ke ne ma da mata shi shi ne ba da kan amana ba wato wai mutum ne yake da yana da iyali sai kuma yaje yayi zina yawa wata cikin shi da sai wacce din sai ta haihu ko aka kawo mar dan ya iya dauka ya ba wa ta shi ta aure to wannan da sai dai in ya yarda cewa shi mazinaci ne ko kuma shi mushriki ne domin Allah madaukakin sarki ya ce eh, Allah madaukakin sarki ya ce azzani la yakin illa zanatin aw mushrika shi shi mazinaci baya iya aure sai dai aure mazinaciya yar uwarsa ko kuma mushrik ko kuma mushrika haka nan shi- ita ma mushri- ah, wato mazinaciya ba ta iya aura sai mazinaci ɗan uwanta ko kuma mushrik to kaga kenan in har zai yi cikin shege kuma ya ya karɓi ɗan a matsayin ya da shi ne wanda ya je zina ya samar da wannan cikin shegen ya yarda kenan shi mazinaci ne har a wajen Allah ya yarda kenan ya yarda wa mutane da kuma wajen Allah cewa shi mazinaci ne kaga mu yafi wannan muni zuwa wata a gabawa a ce ya yi da shi mazinaci ne saboda haka ya ɗauko wannan kuma ya kawo cikin gidansa ya sani cewa wannan ɗan da ya bai da gadonsa har abada bai da gadonsa kuma wannan ɗan ba muharrami bane ga 'ya'yansa maza ko mata in namiji ne ba muharrami bane ga sauran 'ya'yansa mata in mace ce ba muharrama ba ce ga 'ya'yansa maza hasali ma malamai suna ganin cewa eh, ɗan cikin shegi to shi wanda ya cikin shege ma zai iya auren yarsa ta cikin shege akwai malaman da ke ganin haka cewa ba muharramarsa ba ce to sannan kuma ƴaƴansa ma na halal ba muharramai bane ga waccan ƴarsa ta cikin shege din akwai aure tsakanin su sun ga za su aure ta ki sani kuma cewa ya taimaka wajen gurɓata al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ki sani kuma lalle ya ci amanar kansa ya ci amanar addininsa ya ci amanar ita wacce je zina da ita ya ci amanar zuri'arta ya ci amanar shi ma nasa zuri'ar domin ya gurɓata su idan ya je lalata ƴar wani shi ma sai an dawo an zo an lalata ƴaƴansa ko ƙannansa kamar yadda shi ma ya ji wallahu a'lam Allah ya kiyaye mu da sharrin guda. Kama falla a mana addu'a.